إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أما بعد هناك باب من أبواب السعادة وتحصيل الأنس يغفل عنه كثير وهو سهل الملال قريب المأخذ وعاقبته جميلة وأثره سري فما هو يا ترى إنه الإحسان إلى الناس وتقديم الخدمة لهم بما يستطاع فالخلق إيال الله فالخلق إيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لإياله والإحسان إلى الخلق من تمام الإحسان في عبادة الله قال سبحانه ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المسلين ولم نك نطعم المسكين فسبب دخولهم سقر هو تركهم الصلاة وتركهم الإحسان إلى الخلق بإطعام المسكين وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تنوعت أرزاق العباد واختلفت والناس متفاوتون من حيث الغنى والفقر نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا والمسلم إذا اغتنى شكر وإذا افتقر صبر وعلم أن ذلك ابتلاء من الله تعالى له وليس ذلك إلا للمؤمن ومن رحمة الله تعالى بالفقراء أن جعل لهم حقا ثابتا واجبا في أموال الأغنياء وهو يخرجونهم وما وهو ما يخرجونه من زكوات أموالهم وقد رغب الشارع الحكيم في بذل المعروف والصدقة للمحتاجين ووعد على ذلك الأجر الجزيل والآقبة الحميدة عباد الله إن للفقر لوعة وللعوز حرقة وكم من مرة وكم هي مرة تلك الآلام والحسرات التي يشعر بها ذلك الفقير المؤدم حين يرمي بطرفه صوب بيته المتواضع المملوء بالرئية والإيال وهم جياء لا يجدون ما يسد جوعهم إخوة الإيمان هذه قصة واقعية حكاها النبي صلى الله عليه وسلم قصة عظيمة إذا تأملها المسلم وجد فيها إبرة وفائدة كبيرة حاصل هذه القصة أن امرأة كانت آسية بعيدة عن الله سبحانه وتعالى خرجت ذات يوم فبينما هي تسير في الطريق إذ رأت ذلك الكلب الذي اكتوى بالزمء والعطش رأت كلبا مؤذبا قد أنهكه العطش والزم قد وقف على بئر ذات ماء لا يدري كيف يشرب يلأق الثرى من شدة الزمء فلما رأته تلك المرأة الآسية أشفقت عليه ورحمته فنزلت إلى البئر ولما وما وملأت خفها من الماء ثم سقت ذلك الكلب وأدفأت زمأه وأطش فنظر الله إلى رحمتها بهذا المخلوق فشكر لها معروفها فغفر لها ذنوبها وبشرته الماء بشربة ماء غفرت ذنوبها وبشربة ماء سترت عيوبها سترت عيوبها وبشربة ماء رضي الله عنها رضي الله عنها إنها الرحمة التي أسكنها الله القلوب إنها الرحمة التي يرحم الله بها الرحماء يفتح بها أبواب البركات والخيرات من السماء بئس بها سيد الأولين والآخرين كما قال ربنا في كتابه المبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هي شعار المسلمين ودثار الأخيار والصالحين وشأن الموفقين المسددين قد فرج الله بها من هموم وكم أنزل الله بها من غموم إنها رحمة إذا أسكنها الله في قلبك فتح بها أبواب الخير في وجهك وسددك وألحمك وأرشدك وكنت من المحسنين أخي المسلم من شعائر الإسلام العظيم إطعام الطعام والإحسان إلى الأرامل والأيتام والتوسيع عليهم طلبا لرحمة الله الملك الألام قال صلى الله عليه وسلم السائي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله والقائم لا يفطر وكالسائم لا يفطر أخرجه البخاري ومسلم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفره ونعوذ بك ونعوذ بك اللهم من فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه مسيح الدجال الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده ya 'yan uwa musulmi alal haƙiƙa akwai wani ƙofa ƙofa na samun rabo ƙofar da mutum zai samu ni'ima da rayuwa na ɗeba kewa ƙofar da albarkatun da ke cikinsa yana da yawan gaske sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san wannan ƙofa ba gashi ƙofa ne mai sauƙin samu kofa ne riko da shi abu ne mai sauƙi aikata shi abu ne mai sauƙi ya ɗan uwa ko ka san wannan kofar kofar ita ce kofar taimakawa maras shi gutsira ko mucina daga cikin abin da kake da shi ka ba ma wani wanda ba shi da shi idan an ce a taimaka wa maras shi ba ana nufin ka zuba ido wa mai kudin anguwanku shine kadai zai ba da sadaka ba a'a ana nufin a cikin dai wannan abin da ke aljihunkan komin kankantan shi ka gutsira ka ce gashi abin da ake nufi kenan abin da ake nufi kenan idan ka zamo baka wannan to muna jiya maka tsoron karka samu kanka a wutan jahannama duk yawan abin da kake gabatarwa na ibada domin me ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul mudaththir yace za a tambayi 'yan wutan sakara a ce ma salaka kun fi sakar wai me ya sanya ku ne cikin wannan wuta ta sakar kalu a lokacin sai su ce lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin su ce abu biyu ne ya jawo mana shiga wuta na ɗaya muna sakaci da wasa da sallah ba mu kasance ba cikin masu sallah walam naku nut'imul miskin abu na biyu ba ma ciyar da miskini to yanzu ka tambayi kanka kana kiyaye sallah akan lokaci shi ya fi sauƙi an san ka ya zamo e to sai tambaya na biyu kana ciyar da miskini kowa ya mama kansa wannan tambayan kana ciyar da miskini ko kana ce ai mu ne talakawan ka naɗa ido kana ka naɗa hannu kana jiran kai ne a baka ba kai ka bayar ba duk talaucinka wani yana ƙasa da kai kuma ina laifin in an baka ka bayar ko kai ma ka bayar wani ya baka ga zakatul fitri an gwagura an yi noma an dawo da amfani gida wanda zakka ta zama wajibi a kansa ya cire sannan wanda bai zama wajibi a kansa ba abin da ya kawo gida bai taka kara ya karya ba to a karya manta wani fa bayi da shi ya mutsina masa ‘yan wuta fa cewa suka yi lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin ba mu kasance ba cikin masu sallah laifinmu na ɗaya kenan ba mu kasance muna taimakawa marashi ba shine laifi na biyu la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim don haka dalilin da yasa suka shiga sakara shine suna barin sallah sannan kuma suna barin ciyar da abinci wa maras shi Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara ya a cikin hikimarsa ya sanya arzikin bayi kala daban-daban ne wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan wannan hikima ce domin a taimake mu sawa'un kai talaka ne ko kai mai kuɗi ne a ƙaddara da dukan mu talakawa ne rayuwar zai yiwu a ƙaddara da dukan mu mawadata ne rayuwar zai yiwu ba zai yiwu ba wa zai gina maka gida wa zai tone maka shadda wane ne zai maka gini waye zai maka fenti ashe don rayuwar ta yiwu ne Allah ta'ala ya tsara wani talaka wani mai kuɗi sannan wanda ya zamo mai kuɗin assignment ɗinsa a wajen Allah ya fafi na talaka domin me domin Allah ya zaɓe shi ne ya ce ga wannan ka ci ka sha ka tafatar ka kula da iyalaina su ne talakawa sai ka ci ka sha ka tufata ka more wa'annan ɗin kuma kai banza da su kaga za ka ansa tambaya za ka ansa tambaya Allah ta'ala ya faɗa maka cikin suratu zukhruf ya ce na hannu ƙasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya mu muka raba wa mutane arzikinsu abinda da su ci da yawan wadatansu a rayuwarsu na duniya ورفعنا فوق ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات muka ɗaukaka darajar wasu yafi darajar wasu me yasa muka yi haka liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya dan haka idan ka samu kanka cikin maɗaukaka to ka sani fa ba aikin hannunka bane so nawa ne wani uban da ƙyar ya noma ya tara sadakin mamanka da ƙyar ya ciyar da ita da ƙyar ya ciyar da kai ya biya maka kuɗi ya yi kaza ya yi kaza amma bai iya mallakan gida ba kana balaga da kwana kaɗan ka mallaki wannan da wancan da can har shi ne za ka saya masa gida ya zauna saboda ka fi shi wayo ne ka fi shi zafin nema ne haka ubangijin ya tsara don haka mutum musulmi shi kullum idan Allah ta'ala ya wadata shi sai ya gode ma Allah idan Allah ta'ala ya talauta shi sai ya yi haƙuri ya gane cewa wannan jarabawa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma babu mai iya yin wannan sai mumini daga cikin rahamar Allah da Allah ta'ala yi wa talakawa shine ya sanya suna da kaso tabbataccen kaso a cikin dukiyan mawadata ka san su ne a dukiyanka na haka ka cire ka basu ka cire ka basu idan baka cire ka basu ba to za ka haɗu da wanda ya baka shi sa a musulunci idan ka dawo da amfanin gona ka ƙi ka cire zakkan fidda kai sai aka yi gobara ya cinye amfanin gaba ɗaya to dole ne ka biya adadin zakka dole ne ka biya na talakawa dole ka biya ba ruwan musulunci da cewa ai an cinye wuta ne ta ci waye ce ka aji Allah ya ce ku fitar da zakkan fatu haqqahu yawma hasadihi ku ba da zakkan ranar girbin sai aka ce don a sassauta maka saboda aikin kaka ya yi yawa saboda kaza da kaza an yadda an ɗaga ƙafa an roƙa maka alfirma za ka iya gama komi da komi ka dawo gida ka ɗan huta sai ka ware wanda ba naka ba a ciki ka ba wa masu shi kayansu ya ku uwa ku tuna da wani kissa shahararren kissa sananne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana Isar matan da take karuwa ce tana nesa da Allah ba abin da take a rayuwar duniya sai fantamawa da aiki na saƙo amma wata rana tana tafiya akan hanya sai ta ga kare kishin ruwa ya dame shi yana jikin rijiya bai san yadda zai ya sha ruwa daga cikin rijiyan ba yana lallage yana tsotsan jikakken ƙasan da ke bakin rijiya tausayinsa ya kama ta ta shiga rijiyan ta cire huffinta takalminta kenan ta ɗibo ruwa a ciki ta shayar da karen ubangiji ta'ala ya kalli irin wannan tausayi da ta yi wa halitta ba fa mutum ba ne ba ana maganan musulmi ba ne ba ana maganan ɗan adam ba ne ana maganan dabba a dabban makare sai ubangiji ta'ala ya gafarta mata zunubanta ubangiji ta'ala ya sa aka rubuta ta cikin 'yan aljanna ubangiji ta'ala ya yadda da ita me yasa tausaya wa ɗan saboda tausaya wa dabba kaga aikinta karuwanci amma ta tausaya wa dabba ta samu rahama to kai kuma da ake bukatan ka tausaya wa mutum ka kange fa Allah ta'ala ka ba mu ikon tausaya wa bayi ya kai ɗan uwana musulmi ka sani cewa daga cikin sha'ira na musulunci alaman musulunci ya ratsa jikin mutum cewa da gaske yake shi musulmi ne za a ga cewa yana ciyar da abinci wa talakawa yana kyautatawa al'aramila wal aitam suwaye aramila aramil su ne matan da ko matar da za a mutu a bar mata yara tana ɗawainiya ita kaɗai ba miji matar da mijinta zai mutu ya bar mata yara kai namiji ne amma kai ka san yadda kake fama to sai a ce kuma wannan an mutu ne an bar mata yaya to wanda musulunci ya ratsa shi imani ya ratsa shi yana neman duk inda wa'annan nau'iya na mata suke yana kyautata musu yana mutunta musu yana kara musu yana ɗauke musu wani abin yana zuba ruwa akan wasu bukatun wal aitam wanda musulunci ya ratsa shi imani ta huda shi zaka iske yana kyautatawa marayu yana jin ƙayyin marayu yana mutuntawa marayu yana buɗaɗa musu me yasa yake haka don neman rahamar Allah mamallakin komi da kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim ya ce sa'i alal armalati dukkan mutumin da yake aiki tukuru domin ya kyautata wa matar da aka mutu aka batta ga 'ya'ya a gabanta asa'i alal armalati dukkan mutumin da yake aiki tukuru domin kyautatawa matar da aka mutu aka bar mata 'ya'ya kal mujahidi fi sabilillah a wajen Allah kaman wanda ya fita jihadi ne domin ɗaukar kalmar Allah ba nan kaɗai ba wa kalqa'imin lazi la yaftur kaman wanda a rayuwarsa kullum sai ya yi ƙiyamun laili babu ranar da ba zai tashi da daddare ya dinga tahajjudi yana ƙiyamun laili ba ba nan kaɗai ba ka sa'imin lazi la yaftur kaman mai azumin da baya shan ruwa kullum a cikin azumi yake haka manzon tsira manzon rahama muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kai ka sani kana da shi a anguwanku ka san an yi mutuwa ka san an bar yara kaza amma iya abin da za ka iya yi shine ka je jaje daga ran da ka zo ka ce sannunku sannunku ba za a sake jin ɗuriyanka ba yaya suka ci baka sani ba yaya suka sha baka sani ba ko ba ka ne ɗabi'a mu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan haka mu ji mu ji alladhi yut'imul armala wa yudkhilu surura alaiha duk wanda yake ciyar da armala wacce aka mutu aka bar mata ‘ya'ya duk wanda yake shigar da farin ciki wa almala wacce aka mutu aka bar mata ‘ya'ya wa yarhamu yake kyautatawa yake jin tausayi yana tausaya mata saboda mijinta baya tare da ita ihsanan wa hananan do yana kyautata mata yana nuna mata jibinta kasa imin lazi la yuftiru min siyami mu sani ladansa kamar mai azumi ne wanda baya yankewa wajen yin azumi Allah ka ba mu iko zala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisin da imam bukhari da imam muslim suka ruwaito hadisin abu musa allah ƙara masa yadda yana cewa annabin allah ya ce ala kulli muslimin sadaka wajibi ne akan dukkan mutum musulmi ya yi sadaka ƙala a ra'aita illam ajit sai abu musa yake cewa ya rasulallah in ban samu abin da zan yi sadaka da shi ba fa ƙala sai annabi ya ce ya amalu biyadaihi fayan nafsahu wa tasaddaq idan baka samu abin da za ka yi sadaka da shi ba an waye gari ka tambayi kanka yau ko na yi sadaka an san shi ne o'o to da me zan yi baka da komi sai annabi ya ce ya amalu biyadaihi ya je ya yi aikin karfi da hannunsa fa yanfa'u nafsahu ya amfanar da kansa wa ya tasaddaq kuma ya yi sadaka da sauran ka je ka yi aikin karfi in an tashi a wajen aikin karfin aka kawo dubu biyu ko dubu uku aka baka ka amfana da shi a cikin dubu biyu ko dubu uku ka cire ɗari biyu ka ji a zuciyanka wannan sadaka ne da musuluncinmu ya ce mu yi sai ka cire ɗari biyu a ciki sai ka yi sadaka iya abin da ake nufi kenan kala a ra'aita illam astatai sai ce to idan kuma mutum ba zai iya ba fa bai yi sadakan ba ba shi da abin da zai yi sadakan sannan kuma ba shi da ƙarfin da zai yi aikin ƙarfi ka ce ya je itace to yanzu itace a birane ya yi nisa ba shi da abin hawa ya zai yi je samo itacen ƙala sai annabi ya ce yu'inu zalhajjatil malhuf to ya je ya taimaki wani mabukaci wanda yake cikin tsananin bukata ya je ya taimake shi ya ɗauka wannan shine sadakan da zai yi kala a ra'aita illam yastati sai ya ce to in mutum ba zai iya ba fa kala ya amuru bil ma'arufi aw al khair to ya fito yayi umarni da kyautatawa ko da alheri yayi wa'azi ya karantar ya faɗakar ya nusar yayi nasiha kada dai ya zamana an wayi gari bai yi wani abu wanda za a kira shi sadaka ba in kaza ba zai yi ba a duba kaza in kaza ba zai yi ba a duba kaza in kaza ba zai yi ba a duba kaza qala ara'aita illam yastad illam yaf'al yace to in kuma bai aikata hakan ba fa qala yumsiku ani shar to ya kame daga sharri fa innaha sadaqa domin kame kai daga sharri ma sadaka ne kame kai daga sharrin baki kame kai daga sharrin hannu kame kai daga sharri hatta na zuciya اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يئز من آديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله